إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد a ci gaba da karatu na wannan makaranta mai albarka makaranta ibn taymiya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 18 ga watan rajab hijira 1444 daidai da ranar 9 ga watan 2 2023 miladiya yau karatu mu bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar a sheikh mahmud ahmad al-tahani rahimahullahu ta'ala ko hafizahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama majalisi na 38 a cikin wannan littafi a darasinmu na ƙarshe mun shiga albabu thalis mun shiga babi na uku wanda yake magana akan arruwaya arruwayatu wa adabuha wa kaifiyatu dhabtiha ruwaya da ladubban ruwaya da kuma kaifiyar yadda ake kiyaye ruwaya wanda yana da fasalillika guda biyu الفصل الأول كيفية ضبط الرواية كيفية يند أكي كياي أكي ضبط للرواية وطرق تحملها تكما هنيو يند أكي بي أنا كربو رواية آه الفصل الثاني فصل نبي آداب الرواية لدب الرواية تدرس mu da ya gabata muna cikin alfaslul awwal muna cikin fasali na farko kaifiyatu dabtir riwaya wa turuqu tahammuliha kaifiyar yadda ake kiyaye ruwaya da kuma hanyoyin da ake karɓo ruwaya wanda wannan fasalin yana kunshe da mabhasi guda hudu al-mabhasul awwal kaifiyatu sama'il hadis wa tahammulihi wa sifatu dabtihi kaifiyar yadda ake sauraron hadisi da kuma yadda ake karɓo shi da kuma sifar yadda ake kiyaye shi al-mabhasul thani turuqut tahammul wa siyagul ada' hanyoyin da ake karɓo ruwaya da kuma sigar da ake bayar da ita al-mabhasu salis mabhasi na uku kitabatul hadis rubuta hadisi wa dabtuhu da kiyaye shi wa tasnifu fihi da kuma wallafa cikin hadisi a wallafa littattafai na hadisi al-mabhasu rabi mabhasi na hudu sifatu ruwayatul hadis sifatu ruwayatul hadis sifar yadda ake ruwayar hadisi to a darasin da ya gabata mun karanta mabhasi na farko ko mun shiga na biyu mun karanta mabhasin farko kaifiyatu sama'il hadis tahammulihi wa sifatu dabtihi wanda wannan mun karanta mun karanta wannan mabhasin mun shiga mabhasi na biyu al-mabhas ath-thani turuqu tahammuli turuqu tahammuli wa siyaqul ada' hanyoyin da ake karɓo ruwaya da kuma sigar yadda ake bayar da ita wanda ƙarƙashin mabhasin mun karanta gaba ta farko bayan ya mana shimfiɗa ya ce turuku ta hamulil hadith samaniya turuku ta hamulil hadith samaniya hanyoyin da ake karɓo hadisi takwas ne wahiya wanda su ne as-sama'u min lafzi sheikh sauraro daga lafazin malami alƙira'atu al sheikh karantawa ga shehi a karanta wa shehun yana sauraro sannan al'ijaza ijaza za mu zo mu ji menene ijaza insha Allah al-munawala akwai munawala akwai al-kitaba akwai al-ilam akwai al-wasiya akwai al-wijada ɗaya bayan ɗaya insha Allah za mu bayani akan me ake nufi da su to a darasin da ya gabata ina jin mun karanta na farkon as-sama as-sama'u min lafzi shaykh sauraro daga lafazin malam yanda yake kasancewa sauraro daga lafazin malam ko ya zama shi malamin yana karantawa ɗalibin yana sauraro an gane shi malamin yana karantawa ɗalibin yana sauraro sawa'un malamin da har da sai yake karatun ko a rubuce yake karantawa duka ɗaya ne yana rike da littafin sa da ya tattara hadisai yana karantawa ɗalibin ko kuma a yana karanta masa ne abin da yake hardace da su na hadisai haka kuma sawa'un ɗalibin sauraro ya yi kadai ba tare da ya rubuta ba ko kuma a yana saurara yana rubutawa shi ba wannan duka sama ne wanda mai magana akan matakan shi a sama din akan yadda malamai suka karkasa shi ba sai mun maimaita ba za mu tashi alƙira'atu ala shekhi na biyu siga ta tahammuli ta biyu shine alƙira'atu ala shekhi karantawa shi shehin na farko shi shehin shine ya karanta maka ko ya karanta maka da hardansa kana sauraro kana rubutawa ko kuma kai ma kana kiyayewa kana hardacewa ko kuma a littafi yake dauke da shi yana karantawa kana saurara kana rubutawa kai ma ko kuma a kana sauraro kana hardacewa wannan shine na farko as-sama'u min lafzi sheikh shi kuma wannan na biyun al-qira'atu ala sheikh shi dalibin shine zai karantawa malamin nasa ya ce wa yusammiha aksarul muhaddisi na ardan yawa yawan malaman hadisi suna kiran wannan tahammuli wannan siga ta tahammuli ko kaifiya ta tahammuli suna kiranta da suna ardan ko kuma wannan tariƙa da wanda ka kira ta bali kana ice mata kana ice tariƙatu tahammul hanyar tahammuli wannan wasu daga cikin malamai suna kiranta ardan wato ard shine ka bujurowa mutum abin da kake da shi shi kuma ya saurara in haka ne ya ce maka haka ne in ba haka bane ya ce maka ba haka bane yace to alif suratuha surar yanda abin yake kasancewa shine an yaqra at-talibu wa shehu yasma shine dalibin ya karanta shi kuma malamin yana sauraro ya sa lamba kasa lamba ta biyu ci almuradu bidhalik abinda ake nufi da wannan an ya qara at-talib al-ahadith allati hiya min riwayat ash-shaykh shi dalibin ya karanta hadisan da suke da ya samu daga ruwayar wannan shehin ya same su daga ruwayar wannan shehin to sai ya karanta masa na samu hadisai daga wato wanda aka ruwaito daga gare ka bari in karanta ka ji naka ne ko ba naka bane idan ya karanta masa in nasa ne ya ce e na wani ni na ruwaito su in ba nashi bane ya ce ba nashi bane la an ya qara ma sha a al ahadis ba wai ɗalibin ya karanta abin da ya ga dama na hadisai ba ba haka ake nufi ba to zalika li anna al ghayata min qira'ati at talib ala shaykh an yasma'a al shaykh minhu وذلك لأن الغاية وأن كما سبب غاية مقرة من قراءة الطالب على الشيخ نا كراتن دا طالبي زي ومعلم مقرر أبن دا أكي نيما أنا شيني أن يسمعها الشيخ منه معلم يسوراري كراتن دا شي طالبا أبن ليضبطها له دومية كيا يمسسو معناه يتبتر مسا cewa eh nashi ne tabbatar masa cewa eh wannan nawa ne zaka ka kiyaye ko ka rubuta ko kuma ya ce ba nawa bane wanda shine gaya haka ba duk hadisin da ya gara ma zai dauko ya karanta wa malamin ba sai hadisan da yake suna an samo su ne daga ruwayar shi wannan malamin da zai karantawa shine yace sawa'un qara'a at-talibu aw qara'a ghayru sawa'un ɗalibin shine ya karanta da kansa ko kuma a wani ɗalibi ne ya karanta ba shi ba shi ma kuma yana nan a gurin wani ɗalibi ne yake karantawa kai kuma kana nan kuna da ruwayoyin duka muku biyar kuna da ruwayoyi da na hadisai daga wannan malamin yanzu kuna so malamin ya tabbatar muku ruwayansa ne ko ba nashi ba kun zo ku biyar kenan ba duka kowa sai ya karanta ba tun da hadisan da kuke dauke da su duka ɗaya ne to guda ɗaya zai karanta kenan in ya tabbatar da cewa nashin ne kenan kuma duka naku ya tabbata a matsayin nashi inda duka ruwaya wato ɗaya ce duka hadisan iri ɗaya ne kun gane shi ne ma'anan sawa'un shi ɗalibin shi ne ya karanta da kansa a qara'a ghairuhu ko waninsa ne ya karanta wa huwa yasma'u alhali shi malamin kuma yana yana sauraro ko shi ɗalibin ne ya karanta wani ne ya karanta yana sauraro an gane tsayewa ɗalibin yana karanta wani ne yake karanta malamin yana sauraro kai ma kana sauraro kana duba naka in ɗalibin ya karanta daidai ka ce eh kana bin shi shi ma can malamin yana sauraro inda ya kuskure ka ce a nan ba haka bane ga yanda yake don a tabbatar da hadisan naku duka ɗaya ne ba bambanci in an samu inda wani ya saba sai wani ce a ba ni a nawa ba haka bane sai a zo a duba a ga wanne ne malamin zai tabbatar wanne ne zai kore wa sawa'un kanat alqira'atu min hifzin wa sawa'un ita qira'a mai karantawa din yana karantawa ne daga hardansa aw min kitabin ko yana rike da littafi ne yana karantawa وسواء كان الشيخ يتبع القارئ من حفظه shi ma kuma sawa'un duka ɗaya ne malamin yana bibiyar mai karantawar ne da hardasa shi malamin yana faɗa yana saurari da harda au amsaka kitaba huwa ko kuma a ya riƙe littafinsa shi shi malamin au amsaka kitaba huwa ko ya riƙe littafinsa shi littafin da ya ruwaya su sun samu littafin so su zo suna karantawa shi ma malamin yana rike da littafin suna karantawa yana bi yana dubawa kun gane ko hardansu da harda yake bin sa ko kuma a shi ma yana rike da littafi yana bin ɗalibin aw siqatun ghayruhu ko kuma a wani siqa wanda ba shi ba ba malamin ba wanda ya amince da shi cikin ɗaliban shi yake rike da littafin ba malamin ba ya zama shi wannan baya daga cikin masu ruwayar shi ɗaliban malamin ne wanda malamin ya amince da shi sai ya bashi littafin sai ya bi su suna karantawa yana bin su shi kuma yana yana tabbatarwa eh yanda kuka faɗa haka yake a littafin malam yanda kuka faɗa haka yake yanda kuka faɗa haka yake ba ba ba bambanci ina aw siqatun ghayruhu ko wani amintacce wanda ba malamin ba ya rike littafin ana karantawa yana yana bi to wannan shine surar yadda ake tahammulin ruwaya ta hanyar kira'a an gane idan malamin ya saurara ya tabbatar muku to sai zama wannan hadisan kun ruwaice su daga gare shi sai zama wannan hadisan kun ruwaice shi kun ruwaice su daga wajen wannan malamin yace hukumar ruwaya ki biha hukuncin ruwaya da kira'a da karantawa ta hanyar karantawa malami yace arwayatu بطريق القراءة على الشيخ رواية تحنير كرنتا وشيهم وتكرنتا ومالمي حديثينا سوراره رواية صحيحة بلا خلاف رواية إن كانتشيا باتارد ونسا باني بعد كان مالمي في جميع السور المذكورة أدك سورورين da muka ambata dinnan duk surorin da muka ambata duk wanda aka ruwaito ruwaya daga gareta to wannan ruwayar sahihiya ce إلا ما حكي آه إلا ما حكي ما حكي عن عن بعد من لا يعتد به من المتشددين in ban da abin da aka hakaito daga wani sashi daga wani sashi na na malamai wanda ba a lissafi da sabawarsu illa ma hukiya an ba'ad man la yu'taddu bihi abinda aka hakaito daga wani malamin irin malaman da ba a ba a lissafi da su in sun saba sabawarsu da wafakawarsu kamar kamar kamar abin nan ne kamar ba su saba ba ne ma'ana da su saba da su wafaka duka daya su ba a la'akari da sun saba ko sun wafaka to ire-iren su an samu wanda suka saba to su kuma ba a la'akari da sabawarsu minal mutashaddidina cikin malamai masu tsanantawa jim gaba ta harfin jim rutbatuha matakan wannan wannan wannan wannan hanya ta tahammulin hadisi shine alqira'atu ala sheikh matakanta wato kowace tariƙa ta tahammuli tana da tana da matakai wani matakin ya fi wani to wannan hanya ta tahammuli ta tahammulul hadis karɓar hadisi ta hanyar karantawa shi shehun yana sauraro tana da matakai kamar guda uku ya ce ikhtalafa fi rutbatiha ala salasati aqwal an yi saɓani game da matakan wannan tariƙa ta ruwaya ta hanyar karantawa shehi akan maganganu guda uku da malamai suke ma'ana an yi saɓani wajen rutubar alƙira'atu ala sheikh an yi saɓani akan maganganu guda uku mun gane? magana ta farko musawiyatul lissama wanda suka ce duka ɗaya take lissama'i ga waccan tariƙa ta farko da muka wuce as-sama'u min lafzi sheikh sauraro daga lafazin shehi amma da zama shi malamin shi ne yake karantawa kuna sauraro an gane ko to wasu malamai suka ce duka ɗaya ne da kuma karanta masa ake yi yana sauraro suka ce ba bambanci suka ce ba bambanci suka ce musawiyatul lissama'i duka ɗaya take da da yana karantawa ana sauraro ruya an malikin wal bukhari an ruwaito wannan daga malik da imam bukhari ya ce wa mu'azami ulama al-hijaz wal kufa da yawa yawan malaman hijaz da kuma malaman kufa da sun tafi akan wannan wannan su ne wanda suka daidaita rutubar alkira'a ala sheikh da kuma rutubar as-sama as-sama min lafzin sheikh suka ce duka ɗaya ne ba ba wanda ya fi wani duka ɗaya ne na biyu adna minas sama wanda suka ce a'a rutba ta ƙasa take da da sama kun gane rutbar alƙira'atu ala sheikh ƙasa take daga daga rutbar as-sama min hifz sheikh min lafz sheikh tana ƙasa ma'ana wace ce sama kenan as-sama'u min lafz sheikh ita ce sama sai kuma alƙira'atu ala sheikh tana binta suka ce ƙasa take da ita kun gane? ya ce to ruya an jumhuri ahalin mashriqi ruya an jumhuri ahalin mashriq an ruwaito wannan daga jumhurin malaman gabascin duniya ya ce wa huwa sahihu wanda kuma shine magana mafi mafi karfi ahalin mashriq shine malaman da suke gabas gabascin duniya in an faɗa su malaman hadisi suna gane wani malamai ne an jamhuri ahlil mashriq wa huwa sahih wa huwa sahih yace kuma wannan magana ta biyu ita ce mafi ita ce magana wadda take ingantacciya rutba ta alqira'atu ala sheikh bata kai rutba ta as-sama min lafzi sheikh ba gane to sai mataki na uku a'la min sama wanda suka ce ai wannan rutbar ma tafi sauraro daga lafazin malamin tafi tafi ta ma fi shi daukaka to ce wannan rutbar tafi wannan ma daukaka kenan sai ya kasance alqira'atu ala shaykhi ita ce rutba mafi mafi mafi a'la mafi daukaka sannan sai as-sama min lafzi shafi bayanta a wajen wa'annan malaman da uku ke ruya an abi hanifa wa bin abi zi'ib an ruwaito wannan daga abi hanifa da bin abi zi'ib ruwayatun an malik kuma ruwaya ce daga imamu malik wanda suka ce tana sama ma da da da as-sama min lafzi shekh kenan wannan shine magana ta uku maganganu guda uku da malaman suka yi to amma wacce magana ce tafi zama ingantacciya shine rutba ta ta alqira'a kasa take da rutba ta as-sama mun fahimta yawa dal harafin dal alfazul ada lafazan da ake amfani da su domin bayar da hadisi da aka same shi ta hanyar alqira'a ala shekh in ka karanta wa shekhi ya tabbatar maka cewa eh hadisin sa ne yanzu kayi ruwaya daga malam kai ma kenan kana da izinin ka karantar da wannan hadisin ka ruwaito wannan hadisin to wajen bayar da shi da wani lafazi za ka yi amfani don mutane su gane wannan lafazin da ka yi amfani da shi ya nuna hadisin ga ta hanyar da ka same shi ka same shi ne ta hanyar alƙira'a alashah kun gane to sai ce alfazul ada din an samu alfaz guda uku al-ahwat mafi zama ahwat daga ciki in ka zo ruwayar hadisin ka ce qara'tu ala fulan na karanta wa wani aw quri'a alaihi wa ana asma'u fa aqarra bihi ko kuma an karanta masa alhali ne ina sauraro kuma ya tabbatar da shi to wannan ita ce ahwat na biyu wa yajuzu bi ibarati sama yana halatta mutum ya rawaice shi da ibara ta ji ta ta ta as-sama ban na ji daga wani muqayyada bi lafzil qira'a wanda aka kayyade ta da lafazin qira'a ka ka ka ka haddasana qira'atan alayhi wacce haddasana qira'atan alayhi ya ba mu hadisin amma kuma ta hanyar karanta masa yana sauraro lafazi na uku ash-sha'i'u alladhi alayhi kathiru min al-muhaddisin shine lafazin da yafi watsuwa yafi yaduwa wanda a kansa da yawa daga cikin malaman hadisi suke wannan lafazin na ukun nan shine itlaqu lafzi akhbarana shine ayi itlaqin lafazin akhbarana faqat wato shi kadai din sa duna ghairihi ba tare da ka hada da wani ba ana jin wajen ruwa ta ce akhbarana fulan ko akhbarani to wannan ya tabbatar da cewa ta wace hanya ta hanyar kira'a ne alqira'atu alaihi ne ka samu hadisi sai na uku al-ijaza hanya ta uku al-ijaza mun ji ta biyu ko alqira'atu ala shaykh to salisan hanya ta uku al-ijaza alif ta'rifuha ta'rifin abin da ake cewa ijaza shine al-iznu bir ruwaya lafzan aw kitaba shine ayi maka izini kayi ruwaya malami ya maka izini ka rawaici hadisansa ta hanyar lafazi ko ta hanyar rubutawa ya maka izini ko ya maka izini lafzan au kitaba al'izini bin ruwaya lafzan au kitaba ko da lafazinsa ya ce maka ina maka izini ka rawaici hadisaina ko kuma na maka izini ka rubuta hadisaina ya ce to ba suratuha surar yadda ake aiwatar da wannan tahammulin shi da ayyan ƙula shehu li ahli tullabihi malamin ya ce wa ɗaya daga cikin ɗalibansa a jastu laka an tarwiya an ni sahihal bukhari a jastu laka na yi maka ijaza ka ruwaici sahihal bukhari daga gare ni an gane wannan ɗaya daga cikin surorin ne bayan wannan tana da surori nau'uka daban-daban ga suna malam zai ambata ya ce jim a anwa'uha nau'ukan ijaza ya ce ijazati anwa'un kathira ijaza tana da nau'uka da yawa sa azkuru minha hamsatu anwa'in wahiya zan ambaci nau'i biyar kawai wani nau'i biyar din su ne kamar haka alif na farko yujizu shehu mu'ayyanan li mu'ayyanin malamin ya yi ijaza a ruwaici wani littafi ayyananne daga gare shi ga wani mutum ayyananne ya zaɓi wani daga cikin ɗalibansa ya ce kaiwa ne na yi maka izini ka ruwaici sahihul bukhari daga gare ni kaga an ayyana littafin an kuma ayyana mutumin da zai ruwaice shi shine ce ka ajastuka sahih al-bukhari kamar yace na maka ijaza na baka dama ka rawaici sahih al-bukhari wa hadha an-naw'u a'la anwa'i al-ijaza al-mujarrada an al-munawala yace to wannan nau'i shine mafi daukakar nau'in ijaza ijazar da aka tube ta daga munawala munawala tana gaba za mu zo mu ga menene munawala munawala ita ce ijaza wato wanda za a yi mutum ta hanyar ɗaukar littafin ma a damƙa masa ya ɗauki littafin ya bashi a hannu na baka ga littafi ka rubuce shi daga gare ni wanda shine munawala shine gaba ta gaba za ta zo a kansa to akwai ijaza wadda take haɗe da munawala to ta fi ƙarfi kenan akwai kuma ijaza wadda take ba ta haɗe da da munawala yace shine ce wa hadha an-naw'u a'la anwa'il ijazati al-mujarrada anil munawala nau'i na biyu na ijaza shine an yujiza mu'ayyanan bi ghairi muayyanin shine ya halatta a ruwaici wani littafi ayyananne daga gare shi amma ba tare da ya ayyana wani daga cikin ɗalibai ba mana zai iya bayar da dama kowa ya ruwaici wannan littafin daga gare shi an gane haka ne ko an yi za mu'ayyanan bi ghairi mu'ayyanan a ya halatta wani mutum mu'ayyani ya ruwaici duk abin da ya ji daga gare shi ba wai wani littafi ayyanan ne ba kun gane saɓani da na faɗa da su ya ba wa wani mutum dama ya ayyana wani daga cikin ɗalibansa ce kaiwa ne na baka dama na yi maka ijaza ka rawaici duk abin da ka ji daga gare ni ba lalle sai bukhari ba ba sai muslim ba duk abin da ka ji daga waje na to ka rawaice shi na yi maka ijaza an gane shine wannan shine na biyu shine ba da misali ce ka ajastuka ruwayata masmu'ati kamar ya ce na yi maka ijazar ka rawaici duk abin da ka ji daga gare ni nau'i na uku an yujiza ghaira mu'ayyanin bi ghairi mu'ayyanin ya halatta wa wani mutum wanda ba ayyananne ba ya ruwaici wani littafi wanda ba ayyananne ba bai ayyana ba bai ayyana mutum ba bai ayyana littafi ba kamar ya ce ajastu ahla zamani ruwayata masmu'ati na yi wa mutanen zamani na duk wanda suka yi zamani ɗaya da ni suka yi zamani ɗaya da ni to na musu ijazar ruwayar duk abin da suka ji daga gare ni kaga ba a ayyana mutum ba kuma ba a ayyana littafi ba nau'i na hudu an yujiza bi mashhulin li mashhulin yayi ijaza ga mashhul wanda aka jahilta li mashhulin ga littafin da aka jahilta ka ajastuka kitabar sunan kamar ya ce na maka ijazar ruwayar littafin as-sunan daga gare ni wa huwa yarwi adadan min as-sunan alhali kuma shi yana ruwayar adadi da yawa na sunan malamin yana ruwayar sunan abi dawud misali yana ruwayar sunan tirmizi yana ruwayar ko da shike shi sunan da tirmizi ana an fi kiran shi da jami'u tirmizi yana ruwayar sunan ibn maja yana ruwayar sunan nasa'i sunan nasa'i to sai ya ce mai ajastuka kitabas sunan na maka ijazar ka ruwaici littafin sunan daga gare ni kaga ya bashi shi majhul wanne daga ciki bai sani ba wani sunan din sunan abi dawud ko sunan ibn maja ko sunan tirmizi ko sunanin nasa'i wanne daga ciki kaga nan majhul ne saboda me wa huwa yarwi adadan min sunan saboda yana ruwayar adadi da yawa na sunan aw ajastu li muhammad ibn khalid ibn khalid ad-dimashqi nayi ijaza ga muhammadu dan khalid ad-dimashqi mutumin dimashqa wa hunaka jama'atun mushtarikuna fi hadha al-ism alhali kuma akwai jama'ar mutane da yawa wanda suka yi tarayya a cikin wannan sunan akwai mutane da yawa masu suna muhammad ibn khalid ad-damashki to sai ce na yi ijaza ga muhammad ibn khalid ad-damashki to wanne daga ciki kaga mashhul ne shi yasa ashe nan au yasa an yujiza bi mashhulin au li mashhulin yawa kenan wajen karanta da zama kuskure an yujiza bi mashhulin yayi ijazar arwaici wani littafi jahiltacce daga wajensa au li mashhulin ko kuma ya yi ijaza ga wani wani mutum wanda yake jahiltacce an jahilci shi wane ne littafi jahiltacce shi ne ya ce ajastuka kitabar sunan wanda kuma ba sunan ɗaya yake ruwaya ba kenan ba a san wani sunan ba ne limashhulin kamar ya ce ajastu li muhammadin bin khalidin ad-dimashqi ajastu li muhammad li muhammad ibn khalid ad-dimashqi alhali ko mutane da yawa sun yi tarayya a cikin wannan suna to kaga wannan shi ijaza ce li mashhul wancan na farko ijaza bi mashhul na biyun kuma ijaza li mashhul mun gane da kyau na'am sai na biyar al'ijazatu lil ma'adumi ijaza ga wanda shi ba ma samamme ba shi babu shi ma kwata-kwata kuma ya masa ijaza an gane fa'in ma an ta kuna taba'an limaujudin ko ta zama ijazar tana bibiyar wani da yake samamme ne ka ajastu li fulanin wali man yuladu lahu kamar ya ce na yi ijaza ga wani ya ayyana mutuma sai ce wali man yuladu lahu da wanda za a haifa masa na yi ijaza ga wanda za a haifa masa a ga ya masa ijaza kuma ya yi wa mai ‘ya'yansa da jikokinsa ‘ya'yansa ijaza ‘ya'yansa da za a haifa masa an gane to kaga ‘ya'yan babu su ma'adum ne su ba samammu ba ne amma kuma an masu ijaza tun kayan masu zo duniya amma taba'an li maujudin suna masu bibiya ga wanda yake samamme shine mahaifinsu ce na yi ijaza ga wane da wanda za a haifa masa ban gane? wa imma an ta kuna lima a domin istiklalin ko kuma ta kasance ga wani ne da baya nan amma istiklalin shi kaɗai ɗinsa ba taba'an limaujud ba ka ajastu liman yuladu li fulani kamar da ce na yi ijaza ga wanda za a haifa ma wani ajastu liman yuladu li fulani na yi ijaza ga wanda za a haifa wa wani shi ba wanan ba fa shi wanan ba amma yi masa ijazar ba a wanda za a haifa masa to kaga wannan sai ya zama ma'adum ne kenan an yi ijaza ga wanda yake ma'adum to wanda su ne nau'uka guda biyar na ijaza dal hukmuha hukuncin hukuncin al-ijaza yace amma an-naw'ul awwal min amma an-naw'ul awwal minha amma nau'in farko daga gare ta wanne ne nau'in farko an yujiza shehu mu'ayyanan li mu'ayyinin mun kiyaye to wannan nau'i na farko fasahihu alladhi alayhi al-jumhur magana mafi karfi wanda jumhur suke kanta wastaqarra alayhi al-amal kuma aiki ya tabbata akai jawazur ruwayati wal amalu biha wato halaccin ruwaya halacci wal'amalu biha da kuma aiki da wannan ruwaya ita ba ba laifi wa abtalaha jama'atin min ulama an samu jama'a ta malamai da suka da suka rusa wannan hanya ta ijaza an samu wasu malamai da suka suka lalata ta wa huwa ihdar ruwayatayn an shafi'i wanda wannan ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu ne da aka samu daga imamu shafi'i ruwaya ta farko yana cewa babu laifi ya halatta an gane a yi ruwaya ta hanyar ijaza irin wannan a yi ijaza ga mu'ayyan li mu'ayyan to an samu ruwaya daga shafi'i yana cewa ya halatta an samu ruwaya ta biyu kuma yana cewa me bai halatta ba ya lalata ta wa amma baqiyatul anwa amma sauran nau'uka guda hudu na ƙasa ai biyar muka ambata sauran nau'ukan guda hudun fal khilafu fi jawazihi ashaddu wa aksar sabani a wajen halaccin su yafi tsanani kuma yafi yawa wa ala kulli hal haka ta kowane hali fattahammul fattahammulu wa riwayatu bi hadhihi turuq bi hadhihi tariq karbo hadisi da riwayar hadisi da wannan hanyar ai al ijaza ina nufin ijaza tahammulun hazil wato tahammuli ne mai rauni azil shi ne mai rauni mayan bari ta sahulu fi baya dacewa a yi sakaci game da shi ya kamata a kiyaye baya dacewa a yi sakaci ta nan bangaren sai na biyar alfazul ada lafuzan ada'i in ka karɓo ruwaya ta hanyar ijaza to da wani lafazi za ka bayar da ita ga waninka to akwai lafuzza ga suna al'ula lafazin farko an ya kula a jaza li fulanun ya ce wane ya mun ijaza na biyu wa ya juzu yana halatta bi ibarati sama'i wal qira'ati muqayyada yana halatta mutum ya amfani da ibara ta sama sami'tu na ji daga wani wal qira'a ko qara'atu na karanta ma wani amma tare da kayyada tare da kaidi muqayyada ya sa kaidi ya kayyade ta mislu da misalin ya ce haddasana ijazatan ko akhbarana ijazatan mun gane ai yace haddasana kaga wannan sama kenan ibara ce ta sama'i in ka ce haddasana ma'ana ibara ce ta sama ko ka ce akhbarana to amma tare da me tare da kaidin ijazatan haddasana ijazatan aw akhbarana ijazatan na uku istilahul mutaakhirin istilahin malaman da suka biyo baya malaman karshe karshe su suka kayyade da amba'ana ruwayar da aka yi ta hanyar ijaza akan bayar da ita ne da amba'ana yace waqtarahu sahibu kitabil wijaza ya ce ma'abucin littafin wijaza wanda ya wallafa littafin wijaza ya zaɓi wannan lafazi na ƙarshe ruwayar da aka karɓo ta ta hanyar ijaza akan bayar da ita ne da amba'ana ya sa lamba ce sahibul ijaza ɗin shine abul abbas alwalid bin bakar al'amri ya ce wasu kitabihil kamil sunan littafin nashi cikakke alwijaza fi tajwizil ijaza alwijaza fi tajwizil ijaza to wannan kenan sai almunawala siga ta hudu ko kuma hanya ta hudu ita ce munawala da minti nawa ne kuke kuduba mana agogon nan minti shida akwai sauran lokaci hanya ta hudu ita ce almunawala alif anwa'uha nau'ukanta almunawalatu nau'ani munawala nau'i biyu ce awwalan na farko maqrunatun bil ijaza munawalar da aka hada ta da ijaza wahiya ala wahiya a'la anwar ijazati mutlaqan ita ce mafi daukakar nau'ukan ijaza a sake ba kaidi ijazar a hada ta da munawala wa min suwariha daga surorin ta shine an yadfa ash-shaykhu ila at-talib kitabahu malamin ya dauki littafin sai ya mika wa dalibi ya mika wa dalibinsa wa yaqulu lahu ko ya qula lahu yace da shi haza ruwayati an fulan wannan ruwaya ta ce daga wani farwihi anni ka je ka ruwaice shi daga gare ni sun ma yubtihi ma'ahu tamlikan sannan sai ya bar littafin tare da shi a matsayin ya mallaka masa shi aw i'aratan li abin nan li yunsikhahu ko kuma ya bashi shi a matsayin aro domin ya kwafe shi domin ya je ya kwafe littafin ya dawo masa da shi na biyu mujarradatun anil ijaza nau'i na biyu na munawala shike munawala wadda take mujarradatun anil ijaza wadda ba a hada ta da ijaza ba wa suratuha suranta shine an yarfa ash-shaykhu ila at-talibi kitabahu shine malamin ya dauki littafin sai mika wa dalibi muhtasiran ala qawlihi haza sama'i yana mai takaitawa akan fadarsa haza sama'i wannan abin da na jiyo kenan daga malamai na amma bai ce na maka ijaza ka ruwaice su ba amma ya ba shi littafin kuma ya ce wannan abin da na jiyo ne na hadisai to ba hukumar ruwaya ci biha hukuncin ruwaya da munawala ta hanyar munawala ammal maqulatu bil ijaza ruwayar da aka hada ta da ijaza wato ruwaya wato munawala munawalar da aka hada ta da ijaza mutum ya samo hadisi ta hanyar munawalar da aka hada da ijaza fata juzu ruwayatu biha to yana halatta a yi ruwaya da ita wahiya adana martabatin min as-sama'i wal qira'a ala shaykh ita ce mafi kankanta an gane ita ce mafi kankanta ko kaskancin martabar as-sama sauraro wal qira'a da kuma karantawa ala shaykh ga malami ta ce martaba ta ƙasa na biyu wa amal mujarradatu anil ijaza amma munawalar da aka tuɓe ta daga ijaza ya zama babu ijaza tattare da ita fala ta juzu ruwayatu biha ala sahih baya halatta a yi ruwaya da ita bisa magana mafi inganci haka ya samu littafi ne a baka kyauta to wannan abin da na jiyo daga malamai na ne amma bai baka damar ruwaitansu ba to kaga ba za ka ruwace su ha gaba ta, ta, uku ko jim ne alfazul ada lafuzan ada'i lafazin da mutum zai yi amfani da shi ta hanyar bayar da hadisin da ya samu ta hanyar ijaza awwalan na farko ce al'ahsanu lafazi mafi kyau an ya kula ya ce na wala ne ya bani au na wala ne wa ajaza ne ko ce ya bani kuma ya min ijaza in ya hada masa da ijaza in kanat munawalatu maqrunatun bil ijaza in munawalar an gwamaya ta da ijaza ويجوز بإبارات السماء والقراءة مقيدة وما ينا هلتا أي أنفاني بإبارة السماء حدثنا أخبرنا والقراءة مقيدة أما تاردك أيدي مثل كبر مثال حدثنا مناولة يا بام وانا حديثا مناولة أو أخبرنا مناولة وإجازة وكما يا بام لابار وانا حديثا تهير مناولة بإجازة to da wannan sigar ake bayar da hadisin da aka same shi ta hanyar munawala to sai mu tsaya nan muka zo darasi mai zuwa sai mu karasa sauran insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله